أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba 30 ga watan sha'aban hijira tana da 1444 wanda ya dace da 22 ga watan uku miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a cikin littafin ashiba tarihin hukukun mustafa na alkaliya fasulun wa amma darbu salis shi ne ba amma nau'i na uku dama ya ce ya kasu kashi uku ko? to kashi na uku ɗin huwa shi ne ma taktaliful halatu fi tamaddi bihi wa tafakul bi sababihi wa tabdili da ajali shi ne abin da halaye suke sassabawa suke bambanta cikin yabawa da shi abin da kuma yin alfahari da sababin samun abin da kuma fifiko da ajalihi saboda shi akwai abin da ta wani hali za ka ga abin yabo ne abin alfahari ne abin fifitawa ne ta wani waje kuma sai ya zama kaskanci ne ba fifiko a ciki babu wani ainihin abin da zai darajanta a ciki kamar me wannan abin ya ce kaka siratul mali kamar yawan kuɗi yawan kuɗi fasahibuhu to ma'abocin kuɗi ɗin alal jumlati a bisa duka a bisa jumla mai kuɗi mu'azzamun indal amma za ka samu shi abin girmamawa ne a wajen ammawa in aka ce yana da kuɗi to kawai yana da girma yana da daraja saboda me su ɗin ma ammawa suna kaddara mai kuɗi abin girmamawa ne li ha saboda itikadin ammawa ɗin cewa ta wasu lahu bihi ila hajatihi saduwan shi bihi da wannan kudin ila hajati zuwa ga bukatun shi ai yanzu duk amma sun tabbatar da kawai suna ganin in je mutum yana da kuɗi kai bukatun shi bai biya ba to kuɗi bai motsa ba amma in je zai motsa ba ko a mukama zaka ji yana cewa menene yana cewa wa qurrinat nujihal masai kadaratu ba ya ce wai an gwama motsa kuɗi da biyan bukatu in je za su motsa to bukata za su biya to wannan a wajen amma wake nan sun yi itikadin haka saboda haka kawai me kuɗi abin girmamawa ne wata makuni a arabihi da kuma ainihin tabbatan manufofin shi mai kuɗi din bi sababihi saboda kuɗin wa illa wato wannan fa babin nan zai mana bayani ne akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai kawo ainihin miye kuɗi miye matsayin kuɗi waye mai kuɗi ya matsayin kuɗi suke sannan kuma yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kuɗi a nan ne zaka gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kure daraja har ta bangaren kuɗi din ma da mai shirya yana yana cewa me wa fi kulli khairin jumlatan balagal mada to shine yake so ya karanta farko yace ga matsayin mai kuɗi a wajen ainihin amawa su ma amawan suna ganin yana da girma ne saboda kuɗin hanya ne na biyan bukatun shi wa'illa ya ce in ko ba haka ba falaita fadilatan fi nafsihi shi kuɗi ai ba wani fifiko ne a karan kanshi shi kanshi kuɗi ba ai shi kuɗi yana zama fifiko ne saboda hanya ne na biyan bukatu amma shi kanshi zahirin kuɗi ne ai ba komai bane yanzu misali kana da tarin kuɗi kana jin yunwa kana son abinci zaka ci kuɗi kan koshi ne ka kawai dai hanya ne na ka samu abincin ka ci duk wata bukata kuɗi hanya ne na ka samu biyan wannan bukata amma shi kanshi karan kanshi kuɗi nan ai falaita falaita fadilatun bai zamo falaita fadilatun bai zamo ainihin wani falala Allah ko wani fifiko ba. Fa mata kanal malu bi hadhihi sura duk lokacin da kuɗi ya zamo ya zo da wannan sura. Wa sahibu me shi kuma ya zama munfiqan lahu mai ciyarwa ga kuɗin fi muhimmati a cikin dukkan damuwan shi ko muhimmati mani tirahu da damuwoyin duk wanda ya bujiro mar wa amma lau ya je gurin zai biya mar bukata wa tasrifihi da kuma sarrafa shi kuɗi din fi muwafihi a guraren da ya dace da shi mushtariyan bihi al ma'aliya shi mai kuɗi yana siyan ainihin ɗaukaka da kuɗin nashi wasu sana'ar hasana da kyakkyawan yabo ayin kana son a yabe ka kana son ka samu ɗaukaka to kuɗin naka za ka sarrafa wanda kake so su ɗaukaka ka su yabe ka wal manzilata da kuma daraja min al qulubi daga zukatan mutane to duk lokacin da mai kuɗi ya sarrafa kuɗin shi ta wannan jihar kana fabilatan kuɗin sai ya zamo ainihin ɗaukaka ya zamo ainihin fifiko fi sahibi cikin ma'abocin kuɗin inda ahli duniya wannan a wajen ɗan duniya kenan ɗan duniya ka ba su kai daraja a zuciyarsu su girmama ka su ɗaukaka ka wai za ta rafa fi wujuhil birri idan ku ya sarrafa wannan kuɗin nashi a fuskoki na alkhairi fuskoki na nagarta wa an faɗo ya ciyar da shi fi subulil khairi a tafarkuna na alkhairi wa ƙasa da bizalika Allah kuma ya nufi Allah da wannan ka fahimci wannan zancen wancan yana yi dan mutane dan a ɗaukaka shi dan gaza yace zai samu ɗaukakan zai samu darajar amma a wajen mutane amma in kuma ya sarrafa shi ta hanyar alheri sannan kuma ya yi ta hanyar alheri ma ba dariya ba wa ƙasa da bizalika Allah ya nufi Allah tsantsa ya nufi neman yardan Allah wa darul akhirata da gidan lahira to kana fadilatan indal kulli sai ya zamo falala a wajen duka da amawan da kasawan su amawa kan dama ba sa lura da zuciyanka kawai kudin ya motsa su ko kasawa suna lura da kudin kayi shi dan me to in kayi dan Allah din kaga bukatan amawa ma biya kasawa ma sun tabbatar da cewa wannan kudin ya zamo fifiko gare ka bi kulli halin ta kowane hali wa mata kana sahibu mu suka yanzu misali mutum ne ya zo ya yi bijinta da miliyan goma ya rarraba aka ji daɗi aka yi kaza amma ya yi ne dama dan a ji daɗin a yabe shi shi kuma wannan ya ɗauko miliyan goma shi ma ya zo ya raba wa inna mutanen amma tsantsan dan Allah ai da abin da suka yi ɗaya amma shi wannan a wajen mutane zai samu wajen Allah babu shi kuma wannan wajen duka a mutanen zai ga duk abin da wancan ya samu shi ma zai samu sannan kuma zai samu su wajen Allah yace aha ya ce wa mataka na sahibu mumsikan duk lokacin da mai kuɗi ya zamo mumsikan mai kunkumewa ya kame da huga kuɗin gairan wajihi ba yana mai fuskantar da shi wujuwa fuskokin shi inda ya dace a yi da shi ba harisan ala jam'i ya zamo mai kwaɗayi bisa ya tara dukiyan to ada kusuruhu kal adami yawan kuɗin zai zamo kaman babu a ce shi kanshi ma baya bukatu kawai shi dai kokarin su taru su taru su taru to yanzu wannan yawan kuɗin zai zamo kaman babu kuɗi ne me me bambanci tsakanin babun da akwai inda bai amfani ba kaga kawai ya zama kaladami yace kai wa kana man qasatan fi sahibihi zai zama to waya ma ga mabocin shi wanda ba shi da shi sai ga yana walwala yana duk abuwa shi kuma wannan yawan kuɗi yana ta kare kuɗi yana ta kokarin su taru yana ta sai ya zama marma ta waya sai ka ga akwai abubuwa da yawa da ba kuɗin ya samu yayi amma kasancewan kuɗin ya zama marta waya walam ya bihi ala judadi salamati sannan ba zai tsayi da shi a bisa turba na ainihin aminci ba bal a auka ahu kudin sai aukar da shi fi huwati a cikin kwazazzago na ainihin razilatil bukuli kaskanci na ainihin rowa wanda bai da shi ai ba wanda zai ce mar marwaci ba wanda zai ce mar maketaci ba wanda zai ce mar kaza amma shi wannan kudin ya jefa shi cikin rami na rowa wa mazammatin nazalati hakanan da abin zargi na kaskanci za a kowa yana kyaman shi kowa yana to me yake mana to dan kudin shi na ruwan mu me me kudin shi ya mana amfani za ga ya jefa shi cikin wannan fa idan kaga idan ka lura da wannan at-tamadduhu kaga yabawa bil mali da dukiya din wa fadilati da kuma fifikon dukiya inda mufaddili a wajen mai fifita mai kudin ma laysa li nafsihi ba wai fifikon yana tabbata saboda karan kanshi shi kudin bane wayannan ma huwa litosuli bihi ila gairi ana girmama mai kudin ne ana bibita shi saboda tsanantuwa da kudin ya sabi ila gairi zuwa ga wani kudin shine bukatu da ainihin manufa wata sirifi da sarrafa shi fi musarrafati a cikin masarrafan shi kaga fa jami'uhu mai tara kudi idza lam yabahu muabiahu idan bai aza shi a guraren da ya dace da shi ba wala wajahu jahu bai fuskantar da bai fuskantar da shi fuskokin shi ba to wannan kawai gaira malikin ba mai kuɗi bane bila hakikati hakika tunda ya samu kuɗin bai abin da ya kamata ya yi da kuɗin ba to kawai ba shi da kuɗi wala gani kai ba ma modaci bane fil ma'ana amana an ce su waye modatan gari za a irga shi a zahiri amma a ma'ana ƙarya ne ba shi da wadata yace wala mumtadin ba abin yabo bane inda ajin a wajen kowa min al-ukala da masu hankali duk mai hankali ya san wannan mutumin kuɗi da zai sa a yabe shi ba bal huwa faqirun yace kai shi talaka ne abadan har abada dama ya talauci da wadata a zuciya yake to shi zuciyar ta yadda yana da shi saboda haka fakiri ne gairu wasilin ba mai saduwa bane ila garajin zuwa ga wani manufan min agradi daga manufofi duk wani abin da yake nufin ya ji daɗi din gashi zai ga ana jin daɗi zai ga mota mai kyau zai ga gida mai kyau yana so amma ba zai iya tsanantuwa ba zai iya saduwa da abin ba saboda me izin ma biye bihi min mali abin da yake hannun shi na dukiya almusili laha wanda zai sadar da shi zuwa ga wannan bukatar to lam yusallat alaihi ba sallada shi akan dukiyar ba dama yi shi kuɗi malamai suke cewa wai kashe sun shi ma wahalar shi bai gaza samun su ba in ka je samun kuɗi ba yana da wahala ba to in ka samu ka kashe shi shi ma wahalar shi bai gaza samun ba saboda yanzu akwai wanda in yace in na samu kuɗi zan yi kaza yana samu sai ka kuma yana tsoron mata ba su a gani fahish ba kazina mali gairihi sai kama da mai gadin dukiyan wani sai ga gashi an bashi kuɗin amma gadi yake yi kawai ana jira a ga falakawa wala ma da lahu saboda haka wannan bashi da kuɗi kawai fa ka annahu laysa fi yadi min shay'un kaman ma bashi da komai a hannunsa tunda wanda bai da komai ma ba iya komai shi ma mai komai din bai iya komai ba kaga sai ne kenan mu karasa ko kuma mu tsaya a nan wal munfiqu ko kuma mu kare wannan sai mu yi kadan kadan saboda karshen sati ne ko kuma ya kuke gani mu tsaya to shikenan yace wal munfiqu shi ko mai ciyar da dukiya maliyun shine mai kuɗi na gaskiya ganiyun kuma shine mawadaci saboda me bi tahsili fawaidal mali saboda tabbatarwan shi ga ainihin fa'idodin kuɗi dama me amfanin kuɗin ayi amfani da su to shi ya cire ya ciyar wa in lam yabqa fi yadihi min al mali shay'un ko ba komai a hannun shi a dukiya gashi ya samu miliyan biyar sai ya bukatu ya bukatu mutane da nashi da komai kuɗin ya ƙare amma bukata ya biya shi ne mawadaci shi kuma wanda ya taskace ya rike bukata bai biya ba ba shi الحمد لله